الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي شرين دا ترى رجب jira 1447 wanda ya muwafaka da 18 ga watan daya shekara ta 2026 miladiya ci gaba da karatun da aka fara na littafin kifayatul awam fil buyu'i can shekarun baya kamar shekara uku da suka wuce to an fara shi ba a samu kammalawa ba na jan an yi kamar darasi takwas mun karanci fasili na farko na biyu na uku na hudu kifayatul awam fil buyu'i ma'ana abin da yake isan amawa su sani na hukunce-hukuncen kasuwanci shi asalinsa an rubuta shi ne don awa gama gari ba wai littafi ne na malamai ba ko ɗaliban ilimi a awam wanda shi bai kai labul ɗin da kila za ka kira shi ɗalibin karatu ba to amma duba da harkar saye da sayarwa kamar yadda an faɗi hakan a farkon littafin tara ta yi ne ga rayuwar ɗan adam idan aka ce maka ka kawo mutumin da bai taɓa saye ba bai taɓa sayarwa ba a rayuwarsa an baka aiki an baka aiki ba lalle ba ne ka samu to kaga a shi musulunci kuma a littattafan musulunci akwai bayani dangane da sai da sayarwa ba abu ne wanda ake yi da jahilci ba a can lokacin da ake kula da sha'anin al'amuran musulunci to za ka ga akwai shugaba da ake sawa mai kula da sha'anin kasuwa sai da sayarwa ana bincike idan an ga wani wanda yake saye da sayarwa ba bisa ƙa'ida ba sai a hukunta shi ya an samu wani wanda yake ya buɗe shago ko kanti ko wata fulaza amma baya da ilimin shari'a na kasuwanci to shi shugaban wajibi ne ya dakatar da shi a rufe masa shago ya koma makaranta sai ya karanta wannan matsaloli to sannan ya dawo sai ya ci gaba wannan shi ne ka'ida shi ne babban sharaɗin kasuwanci duk an yi wannan bayanai a farko so ba wai kawai da ka samu jari shi kenan ka je ka ce wai za ka buɗe shago ba eh ko za ka je ka buɗe wani kasuwanci a'a dole sai ka koma makaranta to shi yasa shekhu abdullahi sai ya rubuta wannan littafi mai albarka littafi ne mai matukar mahimmanci sai dai kuma har yanzu littafin ba a samu an buga shi ba bugu wanda yake mai kyau yiwuwa dai allah ya kaddara mun kammala da za a iya ta hakikin manzuma din sai a buga ta a matsayin littafi to wannan zai zamo darasi na tara za mu tashi alfasulul khamis fil hayawani min raƙiƙi wa gairi ala ce wa bai'uhu bil mithli jaza musjala in ju'ila liqiniyatin aula fala min zi hayatin la tatulu aula naf'asi wal lahmi bihi aw qalla لو أجلت وبيع ذيك حللا بغير جنسها إذا ما أجلا wa bai'uhu bi lahmi jinsihi khala na naqadan haraman musjala wa gairu jinsihi ka lahmi tsairi bi zatil arba'i halalul amri wa bai'uhu yajuzu qabla al-qabdi la bai'un ala ishtiratihi an hamala بيع المريض في سوى السياق يجوز مطلقا كذي إباك يعلمه المبتاع وصفا ومحل يضمنه البائع ثم لا يقل ولم يجوز تفريق أم وولد بالبيع إلا بعد إسجار فقط لا هبة وصدق لاهبة وصدقة وألزمة في الملك أو في الحوز قد جمعها جمعهما في الملك أو في الحوز قد جمعهما وبابين ينا فصلين ديوا تأتاشي وخص في المشهور بالعقلاء آه ودama an faɗa cewa shi saye da sayarwa ko dai yanzu abin da za ka saye yana daga cikin al'usulu idan ce al'usulu shine abin da yake da alaƙa da ƙasa tun daga fili gida da abin da ke da alaƙa da wannan to su ake kira da usul da abin da yake haɗe da ƙasan ba sa rabuwa ba abu ne wanda za a cire shi daga ƙasa a je a yi wani amfani da shi ba da wannan ana kiransa da al'usulu a sannan ko kuma ya zan abin da za ka saye wato ‘ya'yan itace ne e ‘ya'yan itace ne alashijaru ne wasu maru ko kuma abin da za ka saye abinci ne a ta'am abinci ne za ka za ka abin nan ko kuma zinari da azurfa ko kuma haja to don za a yi bayani akan alhayawan yanci alhayawan shine dabba ko abin da yake ɗaukar hukuncin dabba haiwan ɗin kashi biyu ne akwai na akwai gairo na ɗikin akwai mai magana kamar bawa shi yasa ya ce mina raƙiƙi a wajen saye da sayarwa to bawa an riskar da shi da dabba ne ba a ba shi hukuncin ɗan adam ba tun da yadda za ka kai dabba ka kasuwa haka in kana da bawa za ka kai shi kasuwa shi ma ka sayar da shi wa gairihi da wani shi an raƙiƙi ɗai su ne sauran waɗanda ba sa magana kamar dabbobin gida dabbobin daji tsuntsaye dabbobin ruwa to su sun shiga cikin wagairihi to yadda ake a saye da sayarwa a cikinsu to shi ne za a yi bayani ya ce wa bai uhu a sayar da shi hayawan ko shi bawa bilmisli da irinsa ka ba da rago a baka rago ko a baka tinkiya ko a baka akuya ko a baka bunsuru to bilmisli kenan saboda a layin kasuwanci dabbobin gida gaba ɗaya an gane? al'an'am to jinsi ɗaya ne hakanan dabbobin daji kakaf ɗinsu duk wata dabba inda ya dabbar daji ce ya halatta a cita to ita ma jinsi ɗaya ce tsakanin babba da ƙarama haka tsuntsaye su ma gaba ɗaya duk wani inda layin tsuntsu yake to shi ma jinsi ɗaya ne haka dabbobin ruwa gaba ɗaya tun daga kihi da sauransu duka ta suma jinsi ɗaya ne a hukuncin shari'a a sai da sayarwa na fatar an gane yawwa kenan kaga za ka iya ba da raƙumi a baka sa ko maraƙa ko rago nan ba batun attafadulu saboda jinsi ɗaya ne to shi yasa ya ce maka wa bai uhu sayar da shi bilmisili bilmisili ana yana nufin filjinsi ba wai irinsa a girma ba karka ce to ai raƙumi ya fi girma ai ya fi nama ai ya fi rago a ta shari'a ba wannan ta kalla ba akwai abin da ta kalla za a yi bayani a kansa an gane to inda irinsa ne ma'ana da jinsinsa jaza musjalan ya halatta a yi duk yadda aka yi ba tare da wani ƙaidi ba za ka yi ba da rago ɗaya a baka rago biyu ka karɓi rago biyu za ka ibada biyun kuma ka karɓi ɗayan za ka ibada raƙumi biyu a baka ɗaya an gane ba dole sai an yi daidai wa daida ba saboda jinsi ɗaya ne sai dai kawai sharaɗi da za a faɗa guda biyu shi ne ce in ju'ila idan aka sanya shi wannan dabba ɗin dukansu da wanda za ka bayar ka karɓi wani liƙin yatin an sanya su ne don a riƙe su domin wata hidima ba wai don amfanin nama ba kamar kai za ka sai raƙumi ne don ka loda masa kaya an gane shi kuma zai sai da gare ka don ya yi kiyo to ƙiniya kenan ko kuma za ka sai shanu ne shi kuma ya baka tumakai da raguna an gane yauwa kai manufar ka sayan shanun don ka yi kiyo kila kai ba fulatani ne baka yin rayuwa sai da dabbobi shi kuma zai sai tumakai ne da raguna saboda zai yi amfani da gashinsu na sufi wanda ana sarrafa shi a abubuwa daban-daban da shi to in irin wannan shine manufa ba wai a saya a yanka ba an gane shi nashi daban za a yi bayani to ya halatta sharaɗi na biyu kuma ya zamo hannu da hannu kar a yi jinkiri an gane ya halarto da nashi kai ma ka zo da naka lokacin da ka karbi waɗanda za ka karba shi kuma ya karba daga gare ka to waɗannan sharuɗa biyu in dai sun kammala to ba matsala eh ya halatta ko da ko an samu wannan ya fi wannan girma ko wannan biyu gare shi ko uku wannan ɗaya duk wannan shari'a ta muku ta muku uzuri kaga saɓanin abin da aka faɗa a baya ko sashen kuɗi da abinci ko eh su kaga dole sai an samu attamasul yadan biyadin yau mun karanta wannan Eh, to su a ɓangaren alhaiwan ɗaya kawai aka ɗauka sai aka ƙara wani daga waje shine an sanya yadan biyadin an gane yawwa ba a ɗauki misilin bi misilin ba sai aka ɗauki sharaɗin ƙiniya an gane shine abin da za a riƙa domin a yi wata hidima da shi ko kuma ka sai shanun ne don kai noma ka dinga neman kuɗi da su kana noma ana biyanka ko kai kana nome gonakinka to wannan duk yana cikin layin ƙiniya duka yana cikin layin ƙiniya to sai ce aula ko kuma a faɗan wasu malamai suka ce kai ko da a ce ba a saye ne don wannan manufar ta ƙiniya ba babu komai jaza eh ko da shi misali manufarsa shi yana son ya yanka ni ya ci nama babu laifi ko kuma a'a manufansa ya yi wata hidima ne da su ko don kwalliya ko don ya tara suna ba shi shawa shi ba don yi wani kowane irin amfani da su ba eh to shi ma dai wasu malamai suka ce babu komai wasu malamai suka ce babu komai to shi ne auladin yake ishara zuwa gare shi kenan bisa ga wannan ƙauli kaga shi ƙiniya ɗin ba sharaɗi ba ne an gane yawwa ko da shi ko ba da wannan manufar ba inda ya zan an yi hannu da hannu to babu wata matsala Eh, amma akwai malaman da suka saka shi a matsayin sharaɗi dole cewa sai an saye ne liƙin yatin e aula ɗin ishara ne zuwa ga shi wannan saɓanin falamin zai hayatin amma ba shi halatta sayar da dabba ma'abuci rayuwa la ta tsulu kuma rayuwa alamu ya nuna ba za ta daɗe ba ba za ta yi tsayi ba kamar ka sai da dabba tana da mi ta dimfari mutuwa sai ka karbi wadda ita kuma lafiyanta kalau to wannan haramun ne sai dai ita wannan wadda ta dumfari mutuwan a saita da wani abu amma ba da jinsinta ba an gani yawwa tunda akwai garari a ciki ko eh tunda koyaushe tana iya tafiya a za ka iya ba da kuɗi ko wani abu wanda dai ba dabba ba sai ka sai abinka sai ka je ka yanka ka ci amma dai dabba da irinta wadda Allah yayya wadda ita ana ana mata tsammanin rayuwanta ta yi tsayi eh to ba za a sai ta da ita ba amma za ka iya ba da kuɗi ko wani abin na daban aula naf'a hakanan ba shi halatta a sayar da dabba da la naf'a ba ta da wani amfani su wallahi mai in ba nama ba bihi da shi shi bai da wani amfani da zai yi da ita ko baya da wani amfani shi dabba din in ba kawai naman ba suna ba da misali kamar bunsuru da aka daddake shi za ka ga bai iya barbara sau da yanzu shi sai dai kawai a yanka a ci nama tun da an riga an daddake shi ko ba gaba eh to bai halatta ka bashe shi a baka wanda shi kuma yana iya barbara ba akwai cuta a ciki don shi wannan da ba daddake ba kaga yana iya barbara sannan kuma ga nama an fahimta yauwa kaga kenan ya ɗara mi yanzu an ce za ku yi cinikayya za ku yi canje to kaga riba za ta shiga to sai dai shi wanda aka daddake din ka sai shi da wani abu ko kuɗi ko wani abu wanda ba jinsinsa ba to wannan ya halatta au ƙalla ko kuma akwai amfani amma ya yi ƙaranci eh kamar rago shi ma da aka daddake to shi za ka ga shi ma duk da bai iya barbara amma ai akwai nama ko banda nama akwai gashin sufinsa to kuma gashin kaga ya amfani ne eh to amma sai dai amfani ne wanda yake mi ya yi karanci shi wancan da ba a daddake ba kaga ga barbara ga nama kuma ga gashin kaga shi naf'uhu kasirun shi kuma wanga rago da aka daddake naf'uhu qalilun to bai halatta ka ba da ragon da naf'uhu kasirun ba ka karbi wanda naf'uhu qalilun bai halatta ba saboda riba ta mi ta shiga riba ta shiga sai ce lau ujjilat ko da ko an yi gaggauta an yi hannu da hannu to ai abin da ba a so ya auku ya auku shine na raba hmm shine me na raba da wancan da wanda ya dumfari mutuwa da wanda bai da wani amfani sai nama da qalilu qalilun naf'i kaga uku kenan ko to waɗanga duk baya halatta a sai su da irin jinsin su waɗanda ba su da wannan illat wa bai'u sayar da zika waɗannan da aka ambata guda uku ɗin nan hullila akwai inda an ka halatta amma bigere jinsiha Eh, da wani jinsinsu shi wannan ragon da aka daddaki in za ka bayar da shi ne a baka wani jinsi a baka ragon daji in akwai shi an gane ko ragon ruwa ko wani tsuntsu to ya halatta ko wani kifi ya halatta saboda jinsi ya mi ya bambanta Eh, duk da kuma kalilun naf'i ne ko kuma ala naf'a eh suwan lahami kamar shi bunsuru tunda bunsuru ba amfani da gashin shi bunsuru da an daddake shi yanzu bai da wani amfani sai nama eh naman shi kaɗai ne yanzu zai iya amfana ɗan adam in an yanka shi amma dai in za a ci to sai dai a ci gaba da bashi abinci ana kashe mai kuɗi amma ba wani amfani da zaka samu bai iya barbara domin a haifi wani a samu ƙari Eh, to inda jinsin sane za a sayar da shi ya halatta shi ma da sharaɗin izama ujjila in an yi yadan biyadin an gaggauta ke shi ma ka a yi jinkiri ko yauwa kar kai ka bada naka yau shi kuma ya ce to ka yi min uzuri gobe zan kawo ma nawa duk fuskokin nan da aka faɗa kaga ai ba a yadda da mi a ta'akhiru ba saboda jinkirin shi ma riba yauwa riba ta jinkiri kaga ta shiga to wa uhu sayar da shi wannan ƙalilun naf'i ko kasirun naf'i ko mushrifin lilmauti su mun ka ambata guda uku to duk da mirin yana koma musu to sayar da shi bai lahame jinsihi a gane da nama amma na jinsinsa an gane rago ne an daddake amma yana da rai shi kuma wannan yana da rago amma an yanka kai kuma naman kake so baka son mai rai sai ce to babu laihi za ka iya bani ragon nan naka da kai yanka ni kuma in baka nawa amma fa an an daddake shi an gane to haramun ga can ƙarshe to wannan haramun ne musjalan matulakan babu ƙaidi ko da an yi yadan yadan biyadin an gane? eh eh a shi wannan ai akwai ƙari tun daga gashi khala baɗabuhihi na ƙadan eh amma banda in an dafa naman ba ɗanye na ba to an dafa wannan ya halatta saboda sun ce da huwa tana sauya jinsin nama misali in kana rarago ka gasa shi an ka irin tare na an ka gasa an gane to a ka'idan ciniki yanzu ya fita daga layin dabbobin gida yanzu kawai ya koma matsayin to yanzu ya koma jinsin da'am ya tashi daga ya tashi daga dabba bai abin da ko yau to shi yasa an halatta saboda a nan jinsi ya bi amma wanda aka yanka ba a gasa ba duk da bai da rai wannan kuma mushrifin lilmauti ko ko kalilun nafi ko ko kasirun nafi to kaga hawaye duk jinsi ɗaya ne tunda shi ma akwai illa tare da shi wancan mai rai ɗin eh to shi ne suka ce bai halatta ba saboda riba za ta mi za ta shiga a ciki amma shi wanda an ka dahe to yanzu ya koma layin abinci in za ka bayar da shi abinci ka bayar shi kuma wanda ya baka dabba mai rai dabba ya baka to kun gane fiƙihun nasu wa gairu jinsihi in kuma za a sai da shi dabban nan ne da wani jinsinsa kalami tsairi kamar naman tsuntsaye sai a sayar da shi bizatil arba'i da dabbobi ma'abuta kafafu hudu su ne dabbobin gida wannan halalul amri wannan halarci ne babu wani abin nan tun da jinsi ya mi a canza eh kawai dai so ake ayyadan biyadin amma wai a samu attamasul wannan ba dole bane ba mi ba dole bane eh ko da ko shi tsuntsun nan nama ne an riga an gasa shi an yi komai an gane ko kuma ko da yana da rai to duk babu komai za a iya sayarwa tunda ba jinsi ɗaya bane wa bai'uhu sayar da dabba ya juza yana halatta ƙablal ƙabdi kamin a karba eh rago kassaya an gane amma sai wanda kassaya wanda kassaya gare shi sai ce to ragon nan yana ƙauye kaza rana kaza zan kawo maka shi sai ya samu lokaci to kamin lokacin ya ƙare sai kaga wani na neman rago sai ka ce masa to na sai rago hannun wani ka san shi eh na san shi to ga yadda muka yi da shi so da haka ka zo in sai dama to ya halatta ya saya duk da kai baka mi baka karba ba kaga sabanin abinci abinci can an faɗa cewa in ka sai abinci ba ka da ikon ka sai sai sai ka yi hauzi sai ka mi sai ka karba to amma a layin dabbobi ya halatta yami ya halatta shi wannan babu komai ba sai ka karba ba labai'un banda sayar da shi dabban nan alashtiratihi amma bisa a sa sharaɗin shi dabban na a sa masa sharaɗi an hamala cewa wai dan yana da ciki eh misali ka ce tuwa ne ga rago zan saida maka ni tunkiya nake so amma da sharaɗi sai mai ciki to bai halatta ba bai mi bai halatta ba me yasa suka ce bai halatta ba ai ana karanta usul fiqh ko to in ka san usul fiqh zaka yi jin daɗin karatu kai rago gare ka namiji kaga ba mutun ciki shi gare ko sai ka ce to kai tunkiya kake so amma ka sa sharaɗin mai ciki ba haramun ne me yasa sun garanta
saboda akwai ƙwara cikin wani na'am ta wace fuska ta fuska tun da an ka ce mai Mm.
ciki ga kanta ga ɗan abin da a cikin cikin kenan ana tunanin a a ƙara mata kuɗi tunda yanzu shi tunda tana da ciki kaga me zai kalla tunki yadda kuma ciki sai ce to tunda tana da ciki dole ba a kuɗinta za a mi Eh. wannan abu na farko kenan kuka faɗa akwai na biyun kuma shi ya yi muhimmanci ma akwai garar a akwai tabbacin za ta haihi cikin eh yana yi mutuwa ko ta haihi rabi Eh. to saboda waɗanga abubuwa guda biyu sai malamai suka ce dai haramun ne Mm. bai halatta ba bai ulmare dai fisi wasu yaƙi ya juzu mutulakan ka zai ibaki to bai ulmare dai sayar da dabba marar lafiya to ya juzu mutulakan ya halatta mutulakan ba ƙaidi amma fisi wasu yaƙi in bai kai gargaran mutuwa ba rago gare ka bai da lafiya amma ana ba shi magani yana amma dai bai kai gargara ba ta mi ta mutuwa to eh, ya halatta wajibi dai kai ka yi bayani cewa bai da lafiya amma ya halatta ame ya halatta a sayar da shi an gane eh mutulakan to mutulakan din ga yana ishara zuwa ga wanda ake cin nama da wanda ba a cin namansa an gane ko da jaki ne kake son ka saya don hidima da abubuwa da ɗaukan kaya da sauransu amma bai da lahiya ya halatta ka saya eh kawai dai abin da ba a so ya zan ya kai yawwa ana tunanin ya mutu ko yau to wannan gaga- kaga akwai garar aiko eh to wannan ka kama kanka ka zi ibaki kamar inda an ka halatta sayar da gudajjen bawa bawan da ya gudu daga mai gidansa ko raƙumi ya gudu daga garge ko maraƙi ya gudu daga garge to shi ma ya halatta a sayar da shi ya halatta eh amma da sharaɗi ya alamuhul mubta'u shi wanda zai sai shi ya san inda ake tsammanin a gan shi eh an gane ya gudu amma kuma zato mafi rinjaye ga inda za a gan shi kuma kai da za ka saya ka san wurin da shi kenan sai ku yi ciniki da mai shi Eh, amma in ya zan ba a san inda yake ba a to wannan bai halatta ba a to ina za ana nema ne eh to amma ya ce a wane raƙumi na ya gudu amma yana rugga wane an bugo min waya yana can ka san rugga ya ce na sani ya ce to mu yi ciniki eh sai ku yi ciniki ya biya shi kuma ya je ya je zuwa nema to shine wasfan ya san siffan dabban wa mahal kuma ya san bayyarin da za a je ake a tsammani a same ta ake tsammani a same ta to da aka yi cinikin ya haɗa ma inda dabbar take bayan ka ba shi kuɗi ko da ka je ka bincika sai an ga ce raƙumin bai yi nan ba an ka lalaba sama da ƙasa babu labarin raƙumi to ya zama nuhul ba'i'u shi wanda ya saya shi zai- shi zai lamuni shi zai asara ba kai ba wanda ka saya ba Mm, shi zai asara wanda ya sayar shi zai asara eh eh sai ya bada mai kuɗi ne sun malayu ƙal kuma shi cinikin gudajjen bawa ko dabba ba a ya ƙala ba a warware shi don bawa ya gudu bisa sharaɗin da aka faɗa kuka yi ciniki aka saida mai to bai halatta shi ya ce kuma ka sake dawowa ka saida masa ba kila bayan ya saida maka sai ya yi nadama ko kai kai yi nadama cewa ne ragon nan ina tunanin ko dai ka zo dai in warware cinikin shikenan ka bani kuɗi na da bai halatta ba Mm, to shi ma me yasa aka ce bai halatta ba shi ma akwai dalili Mm? ko wanda ya gano tunda a ƙa'idar ciniki akwai iƙala yana da falalama to amma dai a irin nan bai halatta ba akwai falala ma ga ikala ka sai da mu mutum abu ya yi nadama daga baya ka zo ka walwale cinikin ka bashi kuɗi ne to in kai haka ma kana da falala akwai hadisai da suka zo a kai to amma banda a irin nan shi irin nan haramun ne Hmm? me dalili to ai matsala ce muke son basu ai shi yasa mun kai tambaya in ba matsala ai ba a cewa ma bai dalili saboda zai zamo cinikin bashi da bashi shi da ya saida ma ai bashi ya saida ma ko ya baka hannu biyu kai da zaka sake saida mai dan wani ciniki na za a yi shi ma bashi zai yi tunda ai babu dabba a hannu to shi yasa an ka hana don a musulunci babu cinikin bashi da bashi walam ya juz bai halatta ba tafriqu ummin raba uwa bauya wa walad da ɗanta bilbai'i da ciniki idan ka je kasuwa sai ka ga bauya za ka saya amma sai ka ganta da yaro ƙarami to ko dai ka sai su gaba ɗaya da ita da ɗanta ko kuma ka fasa ka je ka nemi wata ba za ka ce a kai yanzu yaron kawai kake so banda uwa ba ko a uwa kawai kake so haka shi ma mai su bai halatta ya ce a ni uwar kawai nake sayarwa ba banda ɗan illa ba da isgarin sai dai in yaron ya yi haƙora yau haƙoransa sun zauna wannan babu laifi za a iya za a iya raba su ana faƙat kaɗai amma irin lokacin da yake shan nono ba a yaye shi ba ko an yaye shi bai kai ga haƙoransa sun zube wasu sun fito ba sun zauna to ba za a raba su ba lahibatan amma banda in kyauta ne kyauta za a iya rabawa za a iya raba su in mutum ya baka kyauta ya baka kyautar bauya da ɗanta sai ce to shi uwar ya baka amma ba da ɗa ba Eh, to a nan za a iya raba ba komai wa sadaka ko inda ya baka sadaka to shi ma za a iya rabawa amma fa wa ulzima da kyautat da sadakan an wajabta jam'uhuma a haɗa su da uwar da ɗanta fil mulki a mallaka ya zan shi wanda an ka ba kyautar to in uwar aka ba shi to ta da yaron sai su zamo a hannunsa sai dai uwar a tashi ɗan kawai dai yana kula da shi ne in sadaka ɗan aka ba shi banda uwar to da uwar da ɗan duk ya rike su ya ci gaba da ciyar da su ɗa an nashi ba da uwa ba in ya kai lokacin da shari'a ta yadda a raba su shi kenan to amma a ciniki bai halatta ya haka ba shi a ciniki dole ko a sai su gaba ɗaya ko a fasa cinikin Eh, amma kyauta da sadaka to za a iya rabawa amma su zamo a mulkin wanda ɗayan za su koma hannunsa aufil hauzi ko wajen hauzinsa wajen riƙe su Eh, ko ya zamo su zamo mulkinsa ko kuma su zamo shi yake riƙe su yana kula da su kat kaɗai to in haka ne ya halatta in haka ne ya halatta ba komai amma a ce uwar tana hannunsa ɗan yana can wata unguwa ko wani gari a to wannan bai halatta ba sai dai ya riƙe su in uwar kawai yake sha'awa da ita banda ɗanta to wannan kaga sai dai ya ɗauki ɗawainiyar ɗan in ya kai lokacin da za a raba sai ya sallama shi ga mai shi to wannan yana da alaƙa da wancan wa hussa amma wannan hukuncin an keɓance shi bil uqala'i ga masu hankali mutane kenan banda dabbobi ta dabba za a iya raba uwa da ɗa eh babu komi eh ko a komai ko a komai za a iya raba fil mashhuri a zance wanda yake mashhuri a mazhaba za ka iya sayan tunkiya ba da ɗanta ba ko da ɗan kuma yana shan nono sai ka kama uwar shi kuma ɗan a san inda an kai da shi eh to wancan hukunci ya ta'allaka ne ga al'ukala mutane kenan wa in bi kismatin mala ya ce wato ko da ta hanyar rabo ne eh ko da ta hanyar rabo ne ladal ulama a gun malamai dai to su waɗancan masu hankalin ba za a raba ba ko da ta hanyar rabo ne aka yi kila mallaka aka yi kun mallaki wasu kadarori ne to da aka zo rabawa sai wata mata ta faɗo hannunka a matsayin boya mallaka kace to sai zan tana da ɗa to shi ma ko da a nan ne ba za a raba su ba sai dai a haƙura a bar ma uwar da ɗan lau kafarat a nan ko da uwar ta kafira ce to ba a raba ta da ɗanta an gane ko da arniya ce tunda uwa tana da tasiri ga ɗaɓarai da gaske sai dai a kyale ta da shi har zuwa lokacin da aka kai gabar da za a iya raba sai a raba don kar ta koya mai kafirci amma dai a wannan lokaci eh to ta da abinta illam ta kun harabiya in ba ta zamo cikin kafiran da suke yakan musulmi ba to in tana cikin su anan za a iya raba su wasu diƙatil masbiya filwalat mace ce aka kamo ta a filin yaƙi a matsayin fursunan yaƙi bawaya sai aka ganta da ɗa sai aka tambaye ta ɗan waye ta ce nata ne to sai a gasganta ta Eh, sai a yi gini aka al'asulu da al'asulu in ka gama ce da yaro kuma ta kai labul ɗin ta haihe shi to nata ne Eh, to da aka je yaƙi sai aka kamo ta a matsayin bawaya sai ga ta da yaro aka ce yaron nan nawa ai ta ce ai nawa ne to sai a gasganta ta ba za ce a ƙarya kika yi ba kawai yaron nan a bar mata abinta a tabbatar da ita a matsayin cewa ɗan da ta yi da awon nata ne nata ne sai a bar mata abinta to wannan shi ne karatu na gaba sai a tashi baiwar raƙe ke asuluhu in salima Eh, na'am Mm.
sai da dabba da ta gudu eh
bayan gama hannun cinikin misali na'am to sai ka je ka kama abin inda aka ci tsammani a magana Mm.
kuma da baya ka je kana bukatar ka sake sai sai Mm.
zuwa ga shi wancan da ka sai sai ka saida mai yanzu ai bai zama bashi da bashi tunda yanzu zai zama na kadan sai ka saida mai in yana da ra'ayi eh ya halatta sai ya ba ka kuɗin ka kai kuma sai ka danka mai eh wancan da ba abinda an ka hana saboda duka biyun surorin babu abinda an ka saya a hannu da cinikin farkon da na biyun da aka warware to shi yasa aka hana Mm. Na'am.
kuma na araya Mm.
na kan Eh. Da.
an kai rangwame Eh.
na busashi da
Na'am. Mm. To ai kamar mun yi wannan karatu ko? Mun yi shi a baya. To bi kake son gaci? A? To ne ƙara ba ne ƙara bayani ko ba karatun ne baka samu ba ko bayanin ne dai baka gane ba. Na'am?
zuwa ƙarfe ta wani shi ma To me baka fahimta ciki ba?
dama an ce ana su da itacen ya itace in
da wanda yake da bukata da amfani da ɗanyun ba? Ya halatta. Halatta ne. To ban san nau'in wajahin ƙarin bayanin da kake. Tunda an ce ya halatta ai kamar al'amurwa duhu. Kai busasshe gare ka wannan yana da ɗanyi. Amma kai ɗanyen kake da bukata da shi. To ya halatta ka bashi busasshen yawwa illa sai dai a samu mai harkar dabino sai ya yi kiyasan shi ɗanyen ƙaddara misali inda zai bushe zai kai kwano nawa ko kilo nawa sai ce zai yi kaza an gane to shi za ka bada a busasshen abin da ya faɗa shi za ka bada na kiyasan shi ɗanyen nan inda zai bushe sai ka bashi kai kuma sai eh to amma ban san dai me kake neman
da magana illal a raya ɗin eh tun da an yi jirgin a gashi zaune kana wa mutum sharhi ga mutum zaune ai da ya ce a raya ya yi fashin baki ya yi da cewa ya yi lafazin a raya sai ya shiru to da ya faɗi a rayan kuma sai ya fassara ma'ana a rayan to kuma ka dawo daga baya ka ce kuma eh. to wannan shi ne mun yi karatu a baya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله